أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala dida da mu wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda yau wata na safar watan biyu a musulunci ina da kwana 24 daidai da 21 ga watan tara miladiya 2022 can kuma hijiriya yau shekara 1444 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwan Hamadu Kafi fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-allama al-sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yini irin wannan idan masu bibiyar wasu manta ba malai na mana karatu cikin tahiya a sallah mun ji lafuzan tahiya din mun ji kuma ƙari da za a yi na salatul ibrahimiyya ya ce ita tahiya ta biyu za a karanta tahiyan farko gaba ɗayanta sannan kuma sai a ɗora da salatul ibrahimiyya to a cikin bayanin salatul ibrahimiyya a nan lokaci ya cin mana makon da ya gabata muka samu matsaya a yau kuma insha Allah za mu ɗora shafi na 151 wannan kuma shi ne darasinmu na 60 daidai a wannan littafi malaki cewa wa ala ali muhammad can da aka ce alama salli ala muhammad shi gaban salatin shi ne wa ala ali muhammad Allah ka yi daɗin tsira da aminci bisa Ali Muhammad dangi na mahaifin manzan Allah ke akwai bambanci da Ali da Ahal Ahalu bilha al-kabira iya nufin iyalanka matarka ‘ya'yanka da sauransu Al kuma iya ɗaukan dangin mahaifi na wajen manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam kamar abin da ya shafi gidan Abbasu da gidan Aqilu da gidan Ja'far bin Abi Talib da gidan Ali bin Abi Talib Allah ta'ala ya kare da su idan an ce Ali Muhammad waɗannan gidaje hudun ake nufi Ali Muhammad Ali Ja'far Ali Aqil da Ali Abbas an fahimta wannan aka ce Ali Muhammad to waɗannan gidaje kuma su ne sharifai na asali in ka ji ana mutum sharifi ne to sai dai in ya samu tsatso daga waɗannan gidajen abinda ake nufi da al-sharif al-karim kenan mai karamci babban mutum mai daraja shi ne sharifi ba sharibtaka ta neman kuɗi ba da mutum zai zo ya dinga shiga wuta a ce sharifi ne duk wannan rifa'ida ne duk abin nan ne wannan ne a damfara ce da cewa-cewa an gani da ke ko ba wani wanda allah ya nasanta a ƙorani cewa in ya taɓo ta ba ta ƙona shi ba babu annabi ibrahim kaɗai shi ne ƙorani ya ba da labari shi ma ɗan wani lokaci ne ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim amma duk wanda yazo yake wasa da wuta na ce sharifi ne ƙarya ne suna yin wanka da wani abu ne a take kace da Allah aje ayi wanka yaje yi wanka ya fito sai shiga wutar in ya isa wala ba zai shiga ba duk wanda yake wasa da wuta ya shiga wuta ya dandana a jikinsa ya zauna a kanta kace to da Allah yana so mu shiga mai wanka yayi wanka tas ya zo da wannan bayan ya wanke zo shiga wutar wallahi ta kona shi an fahimta dirfa fa'ida ne da kuma a kawo da hankalin mutane a dinga neman kuɗi amma sharifai na gaskiya ƙariya ba ma neman kuɗi ba su zaka ma ba sa ci a ɗau zaka ma kudi a ji a biyawa dangi iyalan mahaifin mazan ala ba za su ci ba wata rana ɗaya daga ci ko alhassan ko alhussein jikokin mazan ala ya sayi na aliyu allah ta ya ƙara yadda da su an kawo zakar dibino gidan mazan allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗau dibinan sai sa a bakin shi iya yaro karimi bai sani ba da mazan Allah ya kula cewa ya sa dibinan sadaka a bakin shi sai da yaji ya matse bakin ya kwato dubiyan yace inna haza la tahillu li muhammadin wa ali baiti sadaka ba ta cancanci annabi muhammadu ba da alayensa ba sa cin sadaka domin ita sadaka ko zakka ausakun nasu ne datti ne na mutane tunda an ce ba da zakka hini zai tsarkake kai tsarkake dukiyarka idan baka ba da zakka ba kana cikin datti da kazanta da najisa ke an fahimta shi ko matsayin manzon Allah da ali nasa sun fi karfin wannan a duniyanci Allah ya musu martaba da girman da ya fi wannan an fahimta to wannan sune ali muhammad idan mutum ya ce muku shi sharifi ne to sai ku gwada shi sai ku ɗauko ta rafar dubu ɗari ku ce akar makalla wannan zakka ce an gane ku in ya karɓa ya kalmashi ya sa aljihu dokar yake ba sharifi ba ne an gane ku amma sharifin asali ba sa cin sadaka ba sa cin zakka allah ta'ala ya samu da ci male ce ƙala ba'adul ulama wa'ansu daga cikin malamai suka ce alihi al-mu'minuna min qarabatihi cewa an kace ali muhammad sune mu'mine a cikin danginsa tunda a danginsa akwai wanda ba su musulunta ba to mu'minan danginsa sune ali muhammad wa qala ba'dhum wa'ansu daga cikin malamai suka ce alihi atba'ihi ala dinihi alihi din sune mabiyansa wanda suke bin addininsa wasahihu abin da ya fi inganci ijimalan anna alihi in qaranat bil atba fa hiya bi ma'anal mu'minin idan ali muhammad ta zo da ma'ana da kusanci na mabiya to ana nufin mu'minai min qarabatihi daga cikin danginsa wa illam yaqad fal muradu bihi atba'ihi ala dinihi idan ba a samu muqarana ba irin wannan to ana nufin mu'minai masu bin addininsa an fahimci wannan to amma fassara farkon ta fi inganci gaskiya ita ce mai goyon bayan dalilai masu ƙarfi alihi din waɗancan gidaje da na lissafo kenan wa ala haza fa anta taqul akan hakan kai kana cewa Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira da aminci bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala kulli man tabi'ahu ala dinihi da kuma duk wanda yake tsaye kan bin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا آل فقط domin a wannan jumla ba a ambaci kowa ba daga cikin mabiyan sai al dinsa domin darajarsu da martabarsu istahdara hadal ma'ana wanda wannan ma'ana za ta bujiro a zuciyar kai mai karatu ko mai sauraron karatu izan kuma an ta sallaita ala nafsi ta wani gefen kuma kai ma kayi wa kanka da kanka salati fi hadhihi jumla a ita wannan jumla li'annaka min atba'ihi domin kai ma kana cikin mabiyan manzon Allah ala dinihi kuma akan addinin da bari kama sallaita ala ibrahim Allah kamar yadda kai tsira da aminci akan annabi ibrahim alaihi salam wa ala ali ibrahim da al na annabi ibrahim alaihi salam ibrahim sallallahu alaihi wa salla ala alihi kai salati gare shi kuma kai salati ga al ɗinsa shi ba tatus'alullah an yusalli ala muhammad kuma kana roƙon Allah a take akan yayi tsira da aminci bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa kama salla ala ibrahima wa ala ali ibrahim kamar yin daddadin tsira da aminci bisa annabi ibrahima da al ibrahim alaihi salam wal kafu huna ma'anaha at-ta'lim akwai kafu da aka ce kama sallaita din kafin ba na tashbihi ba ne kamar yadda wa'ansu malaman suke cewa shi anan mala ya ce kafu ta'alil ne an gane ku walaisa tashbihi ya ce ba tashbihi ba ne an fahimta allah ka yi tsira da aminci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ali muhammad kamar yadda ka yi wa annabi ibrahim da ali ibrahima alaihi salam ma'ana at-ta'lil shine a Allah ina roƙonka ina kiran sunayenka dalilin wannan kiran sunan shine kewa manzon Allah salati shine ta'lil din kenan dalilin da yasa kai abu an gane ko akwai lamu ta'alil akwai kafu ta'alil da sauransu wannan luga ce ta larabci dalilin da yasa nake wannan kamun kafa a gunka ya Allah to kai wa manzon Allah tsira da aminci shine ta'alil ke ban fahimci wannan maliki cewa wal ma'ana kama annaka tafaddalta bi salati ala ibrahim kamar yanda kai fificin daraja da salati wa annabi ibrahim alayhi salam wa alihi da alayansa to fa tafaddala bi salati ala muhammad Allah ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kai masa salati da hidda Allah fa huwa min babi tawassul bi af'alillah ala nabiriha wannan iya cikin babi na ainihin tawassuli an san tawassuli shine kamun kafa ko ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya kuma su imani ku ƙara kiyaye dokokin Allah sannan ku riki tsani zuwa ga Allah to waɗannan shine wa'ansu daga cikin yan bid'a suka makalkale to ba san tani an fusgo su ba an gane ko ai an ce a riki wasila saboda ka samu dingime mai shehi ka dinga mai hidima kana ta masa goma ta arziki iya saka iya hana ka iya baka doka iya hana ka to kai a nufinsu wani shi ne rikan wasila zuwa ga Allah kuma sai dai wannan fassara ba daga bakin manzala ta fito ba ba daga bakin sahabai ta fito ba abinda ake nufi da ittikadil wasila fi hadhihi aya rikan wasila a wannan aya cikin suratu ali imran suratul maida Allah yana so ne kurɗi ayyuka na ƙwarai ku nemi yardarsa alwasila nan al'amalu salih aiki na ƙwarai kamar salloli na farilla cikin jam'i kamar nafilfili kamar azumi na farilla azumi na nafila sadakoki sada zumunci da sauransu ya sama zan Allah ya suna da duk aikin alkhairi idan ka yi shi to kar ka yadda ba ka yi addu'a ƙarƙashinsa ba domin duk lokacin da aka yi aikin alkhairi duk kankanta sakarkari na shi ana buƙatar ka roƙi Allah abun wai Allah Allah zai iya karba yasa ittikadul wasiya bil a'mal an gane ko ba bil ashkas ba ba ka riƙi gangar mutum ya zama shine wasilan ka ba a babu wannan ka riƙi aiki ka riƙi ibada ka riƙi son da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wasilan ka abinda zai kusanta ka ya matsa ka zuwa ga Allah subhanahu wataala an fahimta to a nan mala yake cewa a kariki wasila ne wa afahuwa min babi tawassul iya cikin babi na tawassuli neman kafa agun kamun kafa agun Allah bi af'alillah da ayyukan Allah ne Allah kai ne nake so kai wannan aiki ala nadhiriha ba waninsa ba Allah ake so yi aikin da kansa ba aikin wani Allah ba wa kauluka innaka hamidun majid a lokacin da kace Allah kai ne hamid abin yabo an gane ko majid mai girma alhamdu shine godiya ko yabo almajidu shine kuma girma Allah abin yabo abin godiya kuma Allah mafi daukaka da girma hamid bi ma'ana mahmud abin yabo sha yabo kenan wabi ma'ana hamid mahamud bi ma'ana hamid an gane ku hamid ismul fa'il li'annahu azza wa jalla yahmadu man yasahaqa alhamd min min alkhalq domin Allah da kansa iya yaban wanda ya cancanci yayi ba a cikin halittunsa wanda ya tsaya yake yi wa Allah da'a da bauta kamar annabawa da kansa Allah zai yabo an su annabawan kamar annabi Dawud alaihi salam abuwan kamar annabi ayyub alaihi salam Allah ta'ala ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab hakika mu mun samu annabi ayyub sabiran mai hakuri ne wannan yabo ne ko ba yabo bane Allah da kai yake yabon annabi ayyub alaihi salam mai hakuri ne inna aqlasnahum bi kalistin zikrad dar hima yabo ne wa innahum indana lamina lil mustafain al aqyar shi ma yabo ne an gane ko wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya yabo ne wa zakur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'ad wa kana rasulan nabiyya yabo ne wa zakur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya yabo ne an fahimta annabi musa da annabi harun Allah ta'ala yake cewa wa atainahumul kitabal mustabin wa hadainahum siratal mustaqim wa tarakana alaihima fil akhirin salamun ala musa wa harun yabo ne ya maka kabbara ne ha ya kamata kuna yana karanta muku alqur'ani ba kabbara kama wanda muke hira salamun ala ali musa wa harun an fahimci wannan wannan duka yabo ne Allah yake wa wa'ansu daga cikin bayinsa iyayebansu domin darajarsu da ƙimarsu ko a yanzu a ce sarkin garinku ko gwamnan garinku ya yabe ka ai za ka fasa kai ko ba haka ba ne za ka je kai e kai wani ne to ballantana allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ka yasa darajar annabawa ba za ta taɓa haɗuwa da darajar wani wanda ba su ba fintin kau sun yi gaba allah dai maɗaukakin sarki ya wahayi a kan yabon wani bawansa ka san bawon ya kai inda ya kai nagartar ta kai nagarta salahar ta kai salaha Allah mai gaba daya a ce ya yabe ka a cikin biliyoyin halittunsa babu shakka matsayin annabi to babu wani matsayi a duniya da zai kama wani matsayi Allah ta'ala ya ƙara yarda da su ya ƙara musu aminci a cikin mata ma akwai wanda Allah ya yaba kamar na na Maryam alaihis Allah ta'ala ya yabe ta وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا تلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إما أنا يبوني ta katange kanta ta nemi tsaro daga Allah mai rahama akan ya mata tsaro daga dukkanin wani shari ko abin cutarwa ga Bilqis wanda annabi Sulaiman ya aure ta a wata ruwayar annabi Sulaiman alaihi salam ya aika mata dan aika alhudahu da kahu ya tafi da wasiƙa ya je jefa a fadarta qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim tace ya ku kabinan nawa yan fada haƙiƙa yau ni an aiko mun da wani rubutu wata wasiƙa mai girma malamai suka ce tun da kambama al'amarin saƙon annabi sai Allah ya sa mata imani kuma an fahimta a lokacin bata karanta wasiƙar ba amma ta ce yau wani saƙo mai girma ya same ni innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim gana na khadija radiyallahu anha wata rana manzon Allah ya fita ya dawo sai ta yi dabara ta kawo masa wani abin sha an fahimta ta kawo masa ka ta tafi ta ɗauko kafin ta dawo sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya zo sai yake cewa yanzu na na khadija za ta kawo ma abin sha a gidan za a ɗauko abin sha amma bai sani ba bai sani za a ɗauko ba amma daga saman bakwai an gane abin da za ta ɗauko kafin ta shiga ɗaki ta ɗauko har mala'ika ya zo an gane da ke ko ya ce ya rasulallah matarka Khadija za ta ɗauko ma abin sha ta kawo ma yanzu yanzu a ɗaki idan ta zo ka ce Allah ya ce na gaida ita ku duba matsayi mala wannan yabo ne Allah ya aikowa na na Khadija gaisuwa daga saman bakwai ta qara'a rabba assalam ubangijin ta na gaida ita ga wannan sahabi Ubay bin Ka'ab radiyallahu an Ubay bin Ka'ab manzo Allah ya kirawo yace Ubay yace na'am ya rasulullah labbaika wa sa'adaik sai ce Allah ya ce ka karanta mun suratu lam yakuni ladina kafaru min al-kitab suratul qayyima ko suratul bayyina ko suratul lam yakun duk ana faɗa mata amma aza wannan eh ubay ya ce sammani la ya rasulullah ya rasulullah yanzu Allah ya kama sunana yace eh ya kama sunanka he ya kama kuka kukan farin ciki kukan jin dadi Allah ya kama sunana yanzu ce Allah ya kama sunanka yace na kira karanta mun wannan sura waɗannan bayan Allah sun samu ta goma shi agun Allah shi ne yabo daga Allah an gane ko Allah ya yabi mutum iya cikin karamci da Allah ta'ala yi wa annabawa tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbatuwa gare su malaki cewa wa alihi wa huwa min babi at-tawassul bi af'alillah ala nadiriha ko wa kauluka innaka hamidun majid mun karanta wannan ai hamid li'annahu azza wa jalla yahmudu man yasahaqa alhamd min khalq Allah iya yaban wanda ya cancanci ya ba a cikin halittunsa fa huwa yusni ala nabiyyin wa salihin Allah iya yabo ga annabawa da ko bayin Allah mutanen kwarai amma majidun da a cikin salatin aka ce innaka hamidun majid majid din fa huwa min al-majad wa huwa al-uzma shine girma al-majadu al-majidu al-majidu an fahimta shine al-azimu kenan mai girma wa huwa al-azma wa tamamul mulki da cikar mulki fa hina izin innaka qulta a daidai lokacin kai ka ce innaka hamid majid Allah kai ne shayabo kuma Allah kai ne mafi girma wanda za a girma kai Allah as as asnaita ala Allah azza wa jalla kai ma ka yabi Allah ka bahi sufofin sa na yabo bi annahu hamid domin shi abin godiya ne wa bi annahu majid kuma shi mai girma ne hamidun ai hamid mai yabo ko ka ce hamid wanda yake wanda ake yabo ko ka ce hamid wanda yake yabo Allah iya yaban annabawa da sauran mutanen kirki kuma duk wani mutumin kirki zai bi Allah alhamdulillahi rabbil alamin da sauransu ay liman yasahiq alhamd domin shi Allah ya cancanci ayi gode masa ayaba masa wa mahamud li kamali sifatihi kuma Allah abin yabo ne wajen cikar kamalarsa da sifofinsa majidun li kamali izmatihi kuma Allah mai girma ne wajen kamalarsa wajen cikar girmansa Allah ta'ala mai girma da kamalar barik ala muhammad ai an zara albaraka ala muhammad idan ka ce barik ala muhammad kamar ka ce allah ka saukar da albarkokinka akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala shari'atihi kuma ka sassaukar da albarkaka akan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama li'anna albarakata domin ita albarka da hausa ma albarka ake jago li'anna albaraka domin ita albarka fi shari'atihi to tana cikin shari'ar nabi musallallahu alaihi wasallam duk albarkar da kake so ka samu to ka tsora dukkan al'amuranka a tabarkin sunna anan za ka ga albarka idan kasuwa ce kwatanta idan aiki ne kwatanta idan kodago ne idan leburanci ne an fahimta duk abin da za ka kokarin ka kwatanta a tabarkin sunna to za ka ga albarka ta same ka a barakatun fihi alaihi salatu wassalam kuma albarka cikin shi annabi Muhammad da rayuwarsa da rayuwar iyalansa sallallahu alaihi wasallama wa ala ali Muhammad kai albarkoki kan ali Muhammad wadancan gidaje da muka faɗa naqulu fiha ma naqulu fi ali Muhammad shikenan yace abinda muka faɗa a cikin ka dauko ka aje shi anan shine shine kama ko kuma ma qulna fi ali Muhammad alula wa taqulu kama barakta kama qulna fi kama sallaita can ma da ya ce kama sallaita to yake ce kama barakta irin wancan shi ma za ka fara wa ba da tashahudul akir bayan wannan tahiya da kai ta ƙarshe yasta'izu billahi min arba har yanzu ba baka dama kai sallama ba bayan ka dora salatul ibrahimiyya akan tahiyan farko ko da kewa wasu malaman ma sun ce hatta tahiyan farko ma ana mata salatul ibrahimiyya ko magana ce mai inganci sosai irin shekul islam irin su bilba da sauran manya-manyan malamai sun tafi akan wannan sun ce tahiyyan farko ma'ana mar salatul ibrahimiyya to bayan kayi salatul ibrahimiyya a tahiyya ta biyu bayan nan to akwai wa'ansu abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce duk masallaci ne matsarin Allah da su domin sharrin su da hadarin su an fahimta duk wanda ya tsira a duniya ya samu rabo a lahira to ya kubuta daga sharrin abubuwan nan ne wanda kuma ya kifa ya faɗi har yaje ga shiga wuta to bai samu tsaro da kariya daga waɗannan abubuwa ba an fahimta Allah ta'ala ka mana katanga ƙarfi da su Allah ka tsare mu daga abuka wacin su na farko yace min azabi jahannam ka roki Allah ya raba ka da azabar wuta domin azabar wuta ta jahannama babu wani abin da za a kwatanta ta da shi babu shi kamar yadda ni'imar aljanna ba abin da za a kwatanta ta da shi hakanan azabar wuta ba abin da za a kwatanta ta da shi bala'in ya kai bala'i irin abin da Allah ya tadar a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu to ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga aiki ko afkawa abin da zai kai ka ga wancan musiba ta wuta wa min azabil qabr kuma ka roki Allah ta'ala ya shiga tsakaninka ya tsare ka daga azaban kabari domin ana yin azaba a kabari hadisai masu yawa sun tabbatar da wannan akwai ni'ima a kabari akwai azaba a kabari an fahimta kabari kuma shine awwalu manazilil akhirah shine farkon masaukin lahira shi kabari ba lahira bane barzak ne wata matara ce tsakanin duniya da lahira wanda ya mutu za a je a ajiye shi a wata ma'ajiya ne kafin a tashi alkiyama yasa tashin alkiyama gaba ɗaya za a je ba wanda zai riga wani zuwa alkiyama amma mutuwa wani iya riga wani mutuwa wani shekaru barkatai da mutuwa wani kuma an haife shi wani kaza da kaza da sauransu to duka wanda ya mutu iya barzaka a ci tun daga yayin annabi adam alaihi salam har yanzu ba wanda ya je lahira iya matara baina duniya wal akhirah baina hayatid dunya wa baina hayatil akhirah to duk wanda ya mutu iya wannan yasa Allah ya ce wa min wara'ihim barzakun ila yawmi ba'thun duk wanda ya mutu iya barzak har zuwa ran da Allah zai tashi alkiyama ita kuma alkiyama gaba da yake zuwa busa kaho za a yi na farko wanda yake da shauran rayuwa bai mutu ba a lokacin zai mutu idan an sake busa kaho na biyu to sai kuma kowa ya tashi iya dakon yaji ya Allah zai shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne farkon wanda kasa za ta keci na fito daga cikinta ina karkade kasa a jikina kamar manzan Allah ya ce iya yi wa Allah tasbih iya kiraranta Allah saboda ka lahira gaba ɗaya za a ci shi kuma kabari wata matara ce wanda wata rana an binne wani bawan Allah bayan ya mutu Usman dan Affan radiyallahu an sirkin manzon Allah sahabin manzon Allah kuma khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne bar tarihin tarihin da a duniya ba wanda ya bar tarihi irin nasa a duniya dai kaf mutanen duniya ba wanda ya auri yar annabi guda biyu sai shi an bayyanta ya auri ruqayya radiyallahu anha ruqayya sai Allah ta ya karɓi rayuwarta a gidan Usman dan Affan to tana da kanwa ana ce mata umu kulsu sai mazan Allah ya sake ɗaura wa usman aure da umu kulsum aka ba shi ita ita ma umu kulsum Allah ya kawo ƙaddaran rayuwarta ta ƙare ita mata koma ga Allah sai mazan Allah ke cewa usman da da wata ‘yar a gabana da na baka ita an fahimci wannan ya sake ce masa ake masa laƙabi da zunnurai zunnurai ma'abocin haske guda biyu yar gidan annabi ai haske ce ko ba haske bace yar gidan mai martaba ma take haske ba da yar gidan annabi ko ba gaskiya bane haka ne mana ake ta kokowa da rububin auren yayan manya a duniya ba haske ake so a dauka ba irin hasken duniya to amma ga hasken lahira ce haske duniya da lahira ake masa lakabi da zunnurain kuma an ce Usman dan afar mutum ne mai kunya Allah ya masa baiwa da ta goma hi da kunya duk abin da zai kawo matsala game da mutuntakarsa ba yayi wata rana manzala yana gidansa a zaune sai aka ce sai na abakar iya sallama zai shigo sai manzala ce ya ba da izini ya shigo an amsa sallama ya shigo manzala yana zaune a zamansa bai ko gyara zama bai sai aka ce umar ma iya san shigo yare aka ce yi ma kuma izini ya shigo manzala yana zaune sai aka ce usman ma yana sallan mazan shi to sai manzo Allah sai tashi sai gyara daura abin nan gwadansa ko kwarjallan sai gyaggyara sai kuma ya zauna to iyayen mu'mine suna ganin shi matansa suka ce ya rasulullah bayan duk sun gama uzurin sun tafi ya suke ce an ci abokar zai shigo muna ganin ka baka gyara baka tashi ka gyara umar ma zai shigo kana zaune baka tashi ka gyara amma da aka ce usman zai shigo sai ka tashi ka gyara sai ce kaifa la astahayi man yastahihi almalaika ta ya ba zan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar suke ji ba mala'iku ma kunyar usman suke ji ce ni ma ina jin kunyarsa an ce tun da usman ɗan amfani ya kai shekarun balaga bai taɓa kallon al'aurarsa da idansa ba dai kuma ga Allah domin kunya da Allah ya masa Allah ya ƙara yadda da shi an fahimta to wannan shine zunnurayn wanda Allah ta'ala ya mai arziki da ta goma shi na auren ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har guda biyu a muna magana game da neman tsari yawa shi Usman dan Affan din yace wata rana ya ji yau iya kuka bayan an binne wata gawa sai ake tambaye ce ma ya bakika ya Usman Usman me yasa ka kuka sai ce inni sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni da kunne na wata rana naji manzon Allah yana cewa innal qabara awwalu manazilul akhirah shi kabarin nan da kuke gani shine farkon masaukin lahira idan kabari yayi kyau to abin da ke gaban sa shine mafi kyau idan kabari yayi muni abin da ke gaban sa yafi muni yasa yake kuka Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare da shi wata rana shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an binne wata gawa an ji har makabarta da shi da aka binne gawar sai ta haitse kan gawar yake fadawa mutane yake cewa limisli haza falyamal al-amil saboda irin wannan ranar ran da za a je a kwantar da kai a shimfida ka a binne to kai aikin alkhairi kai aikin kwarai saboda irin wannan ranar a rannan za a ga tasirin aikin kwarai kuma a rannan mutum zai ga tasirin aikin banza a rayuwarsa saboda irin wannan ranar ka yi ƙoƙarin ka tara wa kanka alkairi ka bar abin yabo mai kyau ko da bayan ka mutu a gun aikin kan Allah ya kaddara kai ma'aikaci ne bar abin yabo mai kyau a kasuwa ne dan kasuwa ne bar abin yabo mai kyau a ina ne duk inda Allah ya tsara ma rayuwarka ka yi ƙoƙarin barin yabo mai kyau a rayuwarka to wani iya cikin guzirin da za ka zauna a kabari lafiya amma ka yi sake kan mutu kabar baya da ƙura kowa zai buɗe baki ba alkairinka zai faɗa ba wallahi mutum ya shiga uku babu alkairin da zai gani a kabari wallahi ba zai yi wa domin manzan Allah ya ce ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa idan mutum ya mutu al'umma suna yabansa alkairi ne alama ce cewa ya samu tsira a gun Allah idan mutum ya mutu al'umma suke fatsar mummunan sharinsa to alama ce agun Allah ma ba zai sha ba Allah ka kubutar da mu manzon Allah ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azaban kabari an fahimta shine abu na biyu da manzon Allah ya ce mu nemi tsari game da shi abu na uku wa min fintil mahaya wa min fitnatil mahaya wal mamat ka roki Allah ya kai mai sallah a ƙarshen tahiyanka ka roki Allah ya tsare ka daga fitinar rayuwa da mutuwa musamman irin wannan zamanin da saban Allah ya yi yawa gashi wani saban Allah ma ba kai za ka yi ba wani zai zo jangwala ma ba ruwanka kana kokarin kiyayewa amma wani zai zo shafa ma kashin gaji musamman a ƙarshen zamani manzan Allah yana can mutum zai waye gari mumini amma ya mutu kafiri ya kai yammaci kafiri kai zai kai yammaci da imanin sama kafin garin Allah ya waye zama kafiri domin fitina irin ta ƙarshen zamani ga abubuwa na nasaban Allah kullun yawa suke ko da wannan wayar wannan handset aka bar mu ta ishe mu bala'i a yanzu wannan wayar hannu ga tana yasa wani malami yake cewa kakanninmu da iyayenmu da suka mutu wajen shekara 40 30 su Allah ya taimake su a hisabin su ba waya a ciki ko ba haka bane wallahi duk kundin aikin su da suka mutu ba zanci ba shi ba hisabin waya a ciki to a lokacin su ba waya to amma yanzu kai da ni duk da waya a ciki ka kalli can ka yi lakin a can ka yi kwamen a can ka yi waye a can duk ka yi ba ka san kuma duk ka yi chatin da wancan ka yi da wanda ma ba ka sani ba ka yi ka yi sharhi ka yi kallo duk to ka san ba duk aiki kake ji buga kanka ba duk kalma da ka rubuta ko ka firta ko ka yi lakin duka to akwai hukuncinta a gun Allah in daidai ka goyi baya ana sa ran zaka samu lada in sharri da kazafi ka goyi baya tabbas zaka samu zanubi in haram ka gani zunubi in alkairi ka gani wa'azi da sauran fadakarwa alkairi saboda ka yi taka tsantsan da abin da ke hannunka a fahimtar nan akwai fitinar rayuwa da mutuwa ma'aikin Allah yake cewa daga cikin mutane akwai wanda za a haife shi mumini ya tashi mumini amma idan mutuwa ta zo sai mutu kafiri akwai wanda za a haifa kafiri ya rayu kafiri amma ya mutu mumini a fahimta akwai wani sahabi wanda an ce bai taba sallah bai mutu iyanan ana ta mai ta yin imani da manzan Allah bai ba ta ranar yakin uhudu kawai sai ya ɗau takwaban sai ya tafi ya taya manzan Allah yaki a wannan yakin kuma aka yi aka kamba ka kashe shahada an an kashe shi kafin ya karasa mutuwa sai ake tambaye sa ya zo yaki ne domin kare addinin Allah ko domin kare kabila sai ce wallahi ya zo domin ya kare manzan Allah da addinin Allah sai manzan Allah ta ce wannan ya yi musulunta ya yi shahada ko wanke shi abin nan aje abin da shi a makabartar musulmi ko sallah azhar bai bai mutu kuma ya tafi aljanna wannan wannan ya ci riba wallahi ya samu bonus wannan an bayyana gashi ma wancan wanda imamun nawawi ya kawo labarin sa cikin littafin riyadus salihin shi ma manzo Allah ke bada labari a cikin banu isra'ila aka samu wani dan ta'adda ya dinga kashe mutane sai da ya kashe mutane har 99 sai kawai zuciyarsa ta karaya yake nema a ina zai tuba domin imani ya zo masa iya damar abin da ya aikata an gane sai je samu wani mai ibada ba malami ba ne mai yawan ibada ne amma ba shi da ilimi sai kan mai batawa ne to galibi na ba ne na kashe rai akalla ya kai 99 shin akwai hanyar da zan tuba ga Allah ya ce a wace tuba za ka yi wannan kuma ai ba wata tuba kun ga ai wata tuba za ka yi kuma ko sai sa abin kisa sai kaji shi ya ci ga ɗari a to ba ya ce bai zuwa a yi maganinsa kenan ya iyanin da ya bai kare ba ya ce wa zai samu ya tuba wa zai samu ya tuba sai aka bai nuni ga wani malami mai ilimi aka ce gaji wajen malam wani wai allah zai baka fitawa bai kare bai je same shi ya ce aka ramuka allahu ni ba zan ɓoye malami na ba ni mujirmi ne na yi ta'addanci na kashe mutane ɗayawa na ƙarshe-ƙarshen nan ma gashi gashi gashi to na zagonka akwai yadda zan yi da tuba sai ce tuwa zai ga tsakanin Allah da bawansa ai ba wanda zai ga tsakanin Allah da bawansa tun da da lafiyarka ba ka je gargarar mutuwa ba rana ba ta fito daga mafaɗarta ba ai kana dama ka tuba ai ita ce wallahi yayi nadama duk abin da yi a baya yayi nadama kuma ya tuba da kare ba ita to da ka tuba akwai shawara da zan baka wannan garin da kake ciki kowa ya san kai dan ta'adda ne ba yanda za a yi ka zauna lafiya ba za a barka zauna lafiya ba saboda ka shawara ta ka tashi ka bar garin nan ka tafi can wani garin da ba a san ka ba ka je ka rayu a can kaga idan ka je can ba wanda ya san ka da ta'addanci ya kai ga cikin mutanen girki ka rayu malamin ya bashi wani shari'a to shikenan ya dauka ya tattara kayan sai gama hanya ya tafi a hanya sai ajalin sai zo sai mala'ikun rahama suka zo za su dauki ransa sai mala'ikun azaba suka zo za su dauki ransa kowa iya nasa ne kowa iya nasa ne mala'ikun azaba suka ce bai taba alkhairi ba ba abin da ya taba yi a duniya na alkhairi saboda ga namu ne mu za mu dauke shi so kuma mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba ai ya tuba zuciyarsu ta karaya saboda aka damu ne to sai Allah ya turo musu mala'ika jibril ya ce ka je ka yi wa mala'ikun can abin nan hukunci ka ce a auna inda wannan bawan Allah ya taho da inda zai ji ina ne ya fi nisa kuma ina ne ya fi kusa inda ya baro garinsu da ya baro zuwa inda ya mutu a auna shi inda ya mutu zuwa garin da zai je a auna shi aga ina ne fi nisa ina ne fi kusa da aka zo aka auna manzon Allah ke cewa Allah da kansa yace kasar da zai je ta matso ita waccan da ya baro ta ƙara nisa sai aka ga inda ya daran ma inda ya baro a tsayi bai fi daga kirjinsa zuwa kansa ba sai ya ce to wannan mala'iku rahama ne za su dauke su nasu ne shi ya sa a bahaushe ke cewa ba a higa tsakanin Allah da bawa kaga da ya yi ta'addanci ƙarshe bai taɓa alkhairi ba amma kuma ya mutu ya fi tafi aljanna an gane ko ko misali aka san wannan ga ƙaruna sahabin annabi musa ne da shi aka fara gwagwarmaya da shi iya cikin ɗaliban annabi musa amma da ya ƙarshe ya bijirewa annabi musa ya tafi ta a fahimta annabi ne malamin sa ga annabi nuhu alaihi salam iya da ɗa wanda ya haifa amma bai bi shi bai mutu ya tafi wuta ga annabi nuhu alaihi salam iya da mata ta sa ta aure amma ita ma bata bi shi bata mutu ta wuta ga annabi luda alaihi salam iya da mata ta aure bata bi shi bata mutu ta wuta an fahimta ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib manzon Allah yayyayyay ya karbi kalmar shahada ya mutu aka bai karba ba har Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta manzon Allah kai ba za ka taba shirye da wanda kai kake so akan ka ba sai wanda muke so shi ma ya mutu ba musulmi ba saboda ka akwai fitina a wannan rayuwar kuma akwai fitina lokacin karbar rai yasa manzon Allah ya ce to ku ga wata satar amsa zan bau ku dinga roƙon Allah irin wannan mummunan ƙarshen ku yi fatan Allah ya raba ku da shi duk kuma abin da zai raba ku da imanin ku a wannan rayuwar ku roƙi Allah ta'ala ya raba ku da shi shine ma'anar fitnatul mahya wal mamat sannan na ƙarshe wa min sharri fitnati al masih dajjal ku roƙi Allah ta'ala ya raba ku daga sharrin fitnar shafar dujal dujar wata halitta ce da za ta zo a ƙarshen duniya kamar yadda imam al-bukhari ya fito da magana cikin littafinsa al-lu'ul wal marjan ya kawo magana dujal da siffofinsa da yadda zai kasance zai zo duniya kwanansa ɗaya a duniya kamar kwana arba'in ne kwanansa na biyu kamar mako kwanansa na uku kaza daga nan kuma sai ɗora kamar kwanakinmu ne da gobe zai karaɗe ko ina a duniyan nan amma gari makka da madina ne ba zai samu damar shiga ba haka manzan Allah ya ce in zai shiga sai a samu mala'iku su kewaye garin ba zai iya shiga ba amma duk inda ka sani a bayan ƙasa sai ya taka ya ji iya da wuta iya da aljanna kuma Allah ta'ala ya hore masa abubuwan ban al'ajabi wanda za su iya tafiya da imanin mutum dujar zai iya taɓa mace ce tashi dujar zai iya cewa a yi ruwa yanzu yanzu na a yi ruwa dodar zai iya cewa abu kaza ya faru kuma ya faru ke sa mazan ala ce aljannarsa wuta ce wutarsa kuma aljanna ce wanda bibi shi ba zai mai azaba a kashe shi an fahimta amma da ƙarshe mabiyansa kuma wutarsa in ya zo zai zo da kayan ɗauke hankali abubuwan shagaltarwa to babu shakka zai samu mabiya da yawa har in har yanzu baka fi karfin kallo a wannan rayuwar ba to akwai yiwuwar in dujiri zo shi gabi shi ko ba gaskiya bane da kaji gajan gajan gajan ka fito ka leko to akwai lokacin da ba ma ke duyar dujar ne zai kuma sai gabi shi gadi kuma duk wanda bi shi ya halaka saboda kamar zan Allah yake tatta ku nemi tsari daga wannan halittar dujal ku nemi tsari daga fitinarsa kar ya same ku a raye domin in ya same ku a raye akwai matsala wazalika li'aizami hadhihi al'umur malaki ta saboda girman wadancin al'amura suna da girman gaske suna da hadari kuma sai manzon Allah ya ce ku nemi tsarin Allah daga su ya kai masallaci kai kokarin koyar su kana karanta su a tahiyya akwai alkhairi ciki kar kai gaggawa kar kai gaggawa ayi sallah ka tafi ka kama chatting a waya ka kama gulma ka kama hirar yan siyasa ko hirar yan bal ka koyi abin da zai amfani da kai duniya ka da lahirarka ka je malami ya koya ma yanda ake yi maka iya ba ka sa littafi ya koya ma tahiya tun daga farkon ta har ƙarshe da lafazin da yanda ake yi domin rayuwar mu ake so a gyara mana a duniya ce ko mu samu sakamako mai kyau a lahira ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa domin suna da girman al'amari kuma suna da haɗari an fahimta suna da hadarin gaske suna da hadari sai maliki cewa ne izami sha'aniha domin suna da girman sha'ani li izami hadhihi al-umur al-arba'a wa a'udhu bi ma'ana a'tasim wa altaji'u billah azza wa jal min hadhihi al-umur al-arba'a idan kace a'udhu billah ko kuma allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal daga ce a'udhu din kamar a'tasimu ne Allah ina neman tsaronka da kariyarka wa altaji'u Allah na jingire da kai an gane ine la malja wa la malja minka illa ilayhi an gane ko al-i'tisam shine ruko da wata igiya da ba ta tsinkewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a mutane mu'tasim shine wanda Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya ba abin da zai iya kai shi mutane mu'tasim wanda ya samu tsaro da kariya daga Allah an fahimci wannan rawa muslim al'amru bi zalika ba'da tashahhud al-akhir imam muslim ya fito hadisi cikin littafin sahih muslim kenan cewa umarni ne ma manzon Allah yi al'amur yace umarni ne ba'da tashahhud al-akhir bayan tashiyan karhe bayan tahiyya ta karshe min hadisi abi huraira daga hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu kala yace idza faraga ahadukum min tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tashiyansa na karshe falyata'awwaz billahi min arba' ya roƙi Allah sa'ala ya tsare shi daga shirin abubuwan nan guda hudu min azabi jahannam zuwa ƙarshe wa rawahu abu daud imamu abu daud ya fito da shi a fahimta umarni ne ba manzan Allah umarni ki ba ku tsaya ku nemi tsarin Allah daga wannan idan kun karanta ta yanku ta ƙarshe wa rawa muslim an ibn abbas radiyallahu anhu imamu muslim ya fito ya fito da hadisi cikin littafin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhuda iya koya mana tahiyya a sallah kama yu'allimuna sura min alquran kamar yanda yake koya mana sura a cikin alqur'ani mai girma zai zaunar da mu harafi bayan harafi kalma bayan kalma jumla bayan jumla ma'ana bayan ma'ana sai ya koya mana tahiyya haka dan abbasu yake cewa radiyallahu an an fahimta ikhtalafa ulama fi hada al'amr malamai sun ƙara wa junansu ilimi akan wannan umarni na manzon Allah wani irin umarni ne yasa a ilimin balaga shi amr din nan iya zuwa da ma'anoni da yawa akwai amru bi ma'anar takwif akwai amru bi ma'anar ibah akwai al'amru bi ma'ana an na hayu an fahimta amuru umarni ne amma iya nufin ta kayi allah a ƙorani yake cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyu'min umarni ne falyakfur umarni ne amma umarnin ya yake ya suke ci masu takwif ne umarni ne amma tsoratar da kai ake ai Allah ba zai ce kai ga dinji ba wala yarda li ibadi li kufur an fahimci wannan akwai al'amru bi ma'anal ibaha umarni ne amma iya nuna cewa halacci ne Allah ta'ala yake faɗa cewa game da azumi yake cewa a bayan ya koro magana game da azumi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإذا من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لك أرسلك تشوى فكلوا واشربوا hatta ya tabayyana da kuma alkaid al'abiyadu min alkaid al'aswad min al-fajr fakulu umarni ne ku ci ku sha an gane ko daga zaran rana ta fada ku yi ta cin abinci kuna ta sha har zuwa lokacin da alfajir zai kito fakulu wace rabu hatta ya tabayyana lokacin da za ku tsaye da ci da sha lokacin da alfajir ya bayyana an gane yanzu waye a cikinmu daga cewa rana ta fada zai yi ta cin abinci ba daya kafa har zuwa keton alfijir eh babu to ayyala ne ce mi yayi babu bane bane fakul wace rabu ku ta ci kuna sha kana gama lowa sha ruwa kana gama wannan kwana da kwana kwana kai ta ci kai ta sha har zuwa karshen alfijir keto to sai malamai suka ce al'amru huna al'ibah ma'ana an halattar ma tun daga faduwar rana har zuwa ketowar alfijir a wannan tsakanin an halatta maka ji gasha an bayyanta wannan iya cikin ulum wanda ya kamata malaman tafsiri su sani ba duk amur ba ne al'amurul haƙiƙi an fahimta akwai amur na ibaha akwai amur na takawif akwai amur na takayir da sauransu akwai kuma amur da suke cewa na abin nan na istirja al'amur na bimanin istirja so kake yi kamun ka ce rabbana la tu'akizina ya Allah kada ka kama mu ba umarni kake bai Allah ba kai suka bi Allah umarni kai suka ce raja'i ne kwadai kake so kake yi alaji Allah san ba babun tafsiri yake mu koma can Allah ta'ala malai yake cewa ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga wannan abubuwa ko kuma malai yake cewa manzan Allah iya koyar da mu tahiya kamar yadda ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas da Muslim ya fito da shi ko kuma malamai sun samu ƙarawa juna bayani cewa amru din nan da aka ce falata awwaz billahi min arba umarnin da yake cikin wancan hadisi umarni ne na wajibci aulil istihbabi ko umarni na musahabanci ala kaulai to magana ce ta yi harshen da mu wa'an sun ce umarni ne na wujubi na wajibi wa'an su kuma sun ce amri na ibaha mustahabbi ne wa jamhurul ulama ala annahu lisibab malamai mafiya yawa sun ce umarni ne amma ana so ne kai bai zama dole ba wal qawlu bil wujubi qawlun qawi to mala kai magana gunkin ya ce umarni cewa magana umarni ne na wajibi ce magana ce mai ƙarfi ba kasan a rubutu za a gane malami ina ya karkata an fahimta ya ce da aka ce waɗanda suka ce mustahabbanci ne suna da yawa amma kuma ya ce karkamanta ba wal ƙaulu bil wujubi ƙaulin ƙauyewa a ce wajibi ne ka roƙi Allah ya tsare ka daga shirin abubuwan nan guda hudu a tayyan ƙarshe a sallah to magana ce mai ƙarfi ba li amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bihi domin ya ce manzon Allah ne ba da umarni ولأن هذه أمور ولأن هذه أمور عظيمة yace kuma al'amuran nan ba suna da girma ba al'amura ne masu girman gaske ba idza lam yusim al-insan minha idan har dan adam bai samu tsaro da kariya daga kansu ba kana ala khatrin iyakan hadari iyakan hadari wa zakar shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah yace annahu yajibu to shi kaga ya tafi a wajibi ne kenan yajibu an yasta'iz min hadhihi al-arba wajibi ne ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin wadancan abubuwa guda hudu ibnu taymiya iya cin wanda suka ce wajibi ne fi ahad al-wajhayn wajhayn fi mazhabi imam ahmad imam ahmad kuma an samu riwaya biyu wata fadar ya ce wajibi ne wata kuma almajiran sun ce mustahabanci ne rahimahullahu ta'ala wa qad zahaba ba'du ashabil imam ahmad ashabu al-imam ahmad bin hanbal wa an daga cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal sun tafi ila wuju sun tafi akan wajibi ne at-ta'awudh min hadhihi al-arba a roki Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin abubuwan nan guda hudu an fahimta ko a wanne kuke yanzu wanne kuka zaba wajibcin ko istihbab wajibci ni ba da wajibci ne domin me zaka yi in ma ba karanta ba me zaka yi to kuma in ka san haɗarin da yake ya musu fashin baki gaba ɗaya waɗanda za mu karanta an kunji yadda ya bayani kan haɗarinsu ta ai wajibi ne maka roƙi Allah ne ya matsari da su domin abubuwa ne da suke da fitintinu da yawa Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu kariya ya tsare mana imaninmu ya samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya mana albarka za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ainihin tsare mu daga shirin shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu da su aljanna cikin hukumar mu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madidici Allah ka ɗora mu a tafarki madidici Allah ta'ala ka bawa ƙasar mu da jihar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah bukatun mu na alkhairi ka fata ne mu Allah ka biya mana su abinda muke neman tsare a gunka ya Allah ka tsare mu daga shari shi Allah muna roƙonka ka ba mu da muna mai albarka akwai ibtila'i da ya abku a wasu garuruwa musamman arewa maso yamma ta wannan ƙasa ibtila'i na wannan ambaliyar ruwa wanda mai bibiyar labarai ko jarida ko labarai na abin nan haka kafafen yada labarai zagayen da ake ta fama da wannan garuruwa da yawa sun tashi amfani da yawa na gona ya halaka garuruwa da rayuka ma da yawa sun halaka to muna addu'a duk wanda suka raka zarsa rayukansu Allah ya ji kansu wanda suka yi hasara kuma Allah ta'ala ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi wanda abin bai je ba Allah ka tsaye da shi wanda ya je kuma Allah ka ba su mafita Allah kai ka sanya da za ka yi da bayinka Allah ka masu mafita daga wannan jarabawar Allah muna roƙon ka samu yi lafiya mu gama lafiya na wa alaikum salam idan ka tafi a matsayin a mazhabar wajibci ne sai ka yi an gane ko malaman da suka ce wajibi ne to ko liman yayi salama baka ba za ka tsaya kai sai kai sallama idan kuma kana mazhabar mustahabanci ne ba wajibi iya yin sallama sai kai sallama an fahimci hukuncin yau na'am eh bisa maganar wa an su malaman ya yi sujada haka ne dole sai ya yi sujada idan ka bar wajibi guda daya sujada kabli za ka yi eh shi kenan rabbana la tu'akizna in nasina aw aghrana ko kuma in yanta wa yughfar lahum ma qad salaf yawa iya ne mai jawo mana aiki ne ko ba ka sai mun kade aiki yake so ya mana aiki iya ne mai jawo mana aiki ne saboda haka ni a fahimta ta ilimi a duk lokacin da ya zo a lokacin za a yi aiki da shi goma gaskiya ba ne yadda ya manji yadda manzan Allah ya umarni a yi wannan abubuwa kuma ga haɗarin su a rayuwar nan musamman a wannan rayuwa ni ina ganin masallatayya kowane masallaci musamman nan kuna da masallaci da kwamiti a tattauna da limaman su dinga ɗan ba da extra time a tahiyarsu na ƙarshe idan Allah ya ƙaddara suna yi to su ɗan ja addu'a domin saurin bakinsu ba zai yi da namu ba idan kuma Allah bai kadara ba sun dauki abin a matsayin mustabanci to a zauna dai a samu fahimtar juna da su a ce domin hadarin rayuwar da ake ciki muna ganin a dinga sa addu'o'i na garin tahiyyan nan idan an yi ittifaki duk masallaci an samu ittifaki da limamai da kuma tun masallaci a ci gaba da ba matsala wannan a fahimta ta wannan shine idan har limaman sun amince da za a yi din to kaga shine kowane mamu iya da time din yi amma matukar liman bai yi ba iya sallama to kai zaka ji nauyi ka ci gaba da wani abokai sallama kai bishi ba sai a dinga samun abin nan abin nan sabani ko wani abu da zai kawo tashuyi a cikin masallaci to amma lalle ilalla mu dinga mitin da limaman mu a dinga shawara da su wajen irin wannan abun a dinga dabbaka shi a aiki idan masallaci duk an amsa za a yi shike na fa lillahi alhamdu kaga ba wani sabani ba wani kace nace da cikin insha Allah Allah ya ba mu iko iya na'am gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to malam ya ba da shawara ya ce a samu goyon bayan limamai a salar da su musamman lokaci-lokaci ko bayan kowace sallah a dinga karantowa waya Allah wanda ba su iya furucin ba suna iyawa iya karantowa al'umma suna maimaitawa abu ne mai kyau wani har kowa ya iya din ai koyarwa ce tunda sahabbai sun ce manzala iya koya musu tahiya kamar yadda kuka koya musu suwar Qur'ani wannan ina goyon bayan wannan shawara abu ne mai kyau amma ni ba liman biyu ne anan yawa ni ba liman biyu anan ne zuwa nake daga can unguwanmu an gane ko saboda ka sai ku tattauna da limamin ku nan in Allah ya sa san karbi maganar sai a samu lokaci bayan lokaci na karantawa ana yi abu ne mai kyau gaskiya duk inda aka samu wayewar addini irin wannan aka waye da irin wannan aka waye Allah ta'ala ya bada ikon iyawa waye daga hannu to bismillah kana bin liman sallah ba ka samu raka ko ɗaya ba ya gabi shi kabil ta kama liman ka zo ka taka tside kenan haka ne mana tunda kai baka san abin da ya samu liman ba kai dai ka zo ka sami ya a zaune iya ta yanka sai ka bi shi kuma zai kabili ba za ka bi shi kabili ba zai yi kabilinsa kana zaune idan ya yi sallama sai ka tashi kai kabilinka sai a ƙarshe za ka yi duk da ba da kai aka samu matsala ba sai ka yi kabilin a gane ku duk da baka san me yasa liman zai yi kabilin ba amma ka jona ka bi shi a yi an fahimta to kai ba za ka yi kabili a lokacin da yi ba zai yi sallama kana zaune in yi sallama za ka tashi idan ka ci ko sallaka kaf to kafin ka yi sallama ya kai kabili kama ya kai sallama da gaba wallahu alam na ƙarshe wancan za ka yi ga masallaci ta ban ji ba to sai ka ciri biyu kana gaggawa ka shiga sallah da dibino a bakin gawa kuskure ba haka ne mantawa kai ko gaggawa ne ya cinya ma akwai dan dan dan dan to akwai wata magana da naji malamai suna faɗa wallahi alam cewa inda dafaffen abinci ne ka ci dafaffen abinci ka kammala baka kuskure bakinka baka shigo masallaci to wannan sun ce babu wani ba kan wannan inda an dafa abinci an fahimta amma kuma ɗanyen abu kamar dubino ɗin sun ce yin hakan da ganganci makaruhi abinda aka karhanta ne ka yi ka sallah da ɗanɗanan wani abu a bakinka wanda za ka ji harshenka iya ba da wannan ɗanɗanan makaruhi ne an karhanta wani an fahimta abin da ya fi duk wanda ya ci wani abu kafin yi ka sallah ji wanke bakin shi wani shi ne magana mafi inganci amma an kai da kuskure ko mantuwa ta wani babu wani abu babu kabili ko ba dai akan ka insha Allah wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna da bukatu a gare ka Allah ka biya mana su Allah ta'ala da abin da ya dame mu Allah ka mana maganin shi Allah ka yi mana jagora a rayuwar mu ka ba mu tsaro da kariya a gidajen mu da makarantun mu da masallatayyar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu da imanin mu Allah ka ba mu tsaro daga dukkan shari ka kiyaye mu daga sharin dan adam ko aljan Allah ka hada mu da ci gaba a wannan rayuwa Allah ka raba mu da ci baya a wannan rayuwa Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da ya samu karuwa ta haihuwa malam Adamu muna masa adon Allah ya raya abin da aka samu an samu Halimatu Sa'diya Allah ya raya ta a bisa sunna Allah ta'ala ya sa ta gado irin magabata da aka samu ta sunanta Allah ta'ala ka sanya wa ƴaƴanmu duka albarka subhanakallahumma bihamdika ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته